إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara dorinmu a markar ahli sunna da jama'a wanda ke gwalkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar. Yau muna talata sha bakwai ga watan Zulqa'ada hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da shidda ga watan shidda dubu biyu da ishirin da uku inshallahu yau za mu yi darasi na ɗari da ishirin da uku cikin littafin bulurgul mara na alhafin hajji a tsakanin inshallah darasi na ɗari da ishirin da uku inshallah ina ga darasi da yahudu muna dai cikin kitabul aiman wal nuzur ko a darasi da ya gabata kun zo karshen hadisin inna lillahi tis'atan wa tis'ina saman man ahsaha dakhala aljanna ko nan ne muka tsaya ko kenan za mu tashi hadisin usama bin zaid insha Allah ina ga haka ne kuma daidai haka ne sai ganin daman baban yin shi magana ne akan rantsuwa da addawar ko bakance wanda dai a takaice za mu rike masa'ala ta rantsuwa ba kowace rantsuwa ba ake ma kafara ne magana rantsuwa biyu wanda babu kafara kansu kuma babu laifi a kansu mai bayanin rantsuwa guda wadda ita ta wuce kafara kafara batta tsira ta sai duba ga Allah kura sai rantsuwa nau'in rantsuwa wadda aka yi baban dan shi wadda ake ma kafara sai za mu rike da kyau rantsuwa wadda mutum zai rantsuwa ba da niyyar kulla rantsuwa ba kurin furin tsirin wannan sabo yi wallala wallahi lalala wallahi ya kana ciwon kai kana masara wallahi la wallahi irin wannan an san su ko a cikin a can dama na biya da rai sabai suna irin wannan rantsuwa kuma abu ne har yau ɗabi'a ce ta ɗan adam ya rantsuwa ba da niyyar kulla rantsuwa ba sai Allah ta lakin asasku bima qatum al-ayman abinda Allah ya kawo da abinda kullar na rantsuwa kullalla kenan a takaicen rantsuwa wannan kurin ba niyya ba ba ta laifi ko ba kafara ya rantsuwa da karanci tsakaninka da Allah kana yi abin wannan haka ne misali karanci wallahi wancan abu kaza ne ko an kaka ne ko kaza ne ko wancan wanda yake zawa wallahi wanda yake zawa tsakanin Allah da kawai a zuciyarka wannan shi ne to he ya zo ba shi ba ba ce aka yi kafara e ba ta da laihi tana cikin lagos ne sai rantsuwa wadda kuma ita ce ta abin da ya wuce ka yi rantsuwa da kakan karya abin ba haka ba ne ba ka yi ko ba ka yi ba ko korewa ko tabbatar abin da ya wuce a kan karya wannan ita ta wuce kafara ana ka ta yi mini ga musu tana cikin kabira laifin da yake jirme da mutum a gidan wuta sai gudun tuba ga Allah ba ta da kafara tuba eh, rantsuwa wadda take da kafara shine rantsuwa abinda zai zo a gaba ita dama abinda ya wuce in ma gaskiya in ma ƙarya kullum abinda ya wuce dama ɗaya ne ɗayan biyu ne in ma gaskiya in ma ƙarya amma abinda zai zo a gaba shi ake magana rantsuwa da muke magana kan ta kafara wanda zai na rantse da Allah zai yi kaza sai baka yi ba na rantse da Allah banna yin kaza sai kai wannan shine ake cewa rantsuwa munaqada wanda ake ma suna ake ma kafara bayani ya gabata زام تاشي وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء abin da yake wannan ruwaya ta Usama bin Zaid yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man suniya ilay ma'ruf duk wanda aka mai wani abin kirki duk wanda aka ma wani abin kwarai sai ya cewa wanda ya mai abin kwaran jazakallahu khairan faqad ablaga fi sana kwarai ya kai gaya wajen yaban wannan bawan nan me yake karantar da mu yan uwa cewa kenan ana so ɗan aka ma ka gode ana son godiya ga jin mai aiki duk da dan Allah ya yi amma ana so kai kuma ka gode mishi ka mai godiya ta aikin alkhairi da ya kuma ka yi shi ko da bai nan ne wani gaskiya mutum kuma ga abin da kaza kaza da yi ba lahi ba duk da dan Allah ya yi a ciki akwai magana ɓoye ni'ima bai dace ba da yawan alkhairi ka ɓoye ka yi ma'ana godiya kuma ka yabe shi a wurin yabo shi ne aka ce kalmar da jazakallah wata ruwa ce fari da kuma addu'a ko fa kafi uhu dunan ku alkhairi ku saka mashi kuma duk addini ya umar nan ka saka alkhairi da alkhairi shi ce ko da ba za ka samu wani abu da za ka rama ba in ka ce jazakallah khairan to ka kai gaya wajen yabon shi kenan ka yi abin da aka ce kai ruwa ta inda tsarin salon yana cewa layu shukurun laman la shukurun nasa wani lafazi layu shukurun laman la shukurun nasa bai godiya ga allah duk wanda bai godiya ga mutane kenan duk wanda bai gode ma allah don bai mutane bai gode ma allah ma kenan yadda kake gode ma allah shi ma mutum ka gode mishi dai ma alkhairi da asalin abin allah ya sababi amma dai wannan bawan da ya ma ana bukata kai gode mishi kuma kamar addu'a ta alkhairi magana ke akhrajahu tirmidhi wa sahawi ibn hibban ya ruwata tabbata wa an ibn umar an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an an-nazar wa qala innahu la ya'ti bi khair wa innama yustakhraj bihi min al-bakhil Abdullahi bin Umar ke bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana nazar can da bazai talatu diru fa inna an-nazara la yuridu min al-qadar shay shine kika magana manzon Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana nazar ba kance ko addawal yace innahu la yati bi khair bai zawwa da bai ka maka wani alkhairi وإنما يستخرج به من البخيل كل وانا أبن يكي هدوا daga hannun marowaci mai ma'anar magana mutane adatan suna tsammanin idan ka ce allah idan ka ban zan yi kaza azumi sattin ko yanka dabba kaza ko allah an ka ba wani na lahiya zan yi ma kaza mutan tsammani suke yin hakan zai sa allah ya baka shi ne mai gaya muku da haka ba kan maku yi kan makuli don wannan bai kawo maka abin da kake nema nazar ba abin da yake kawo maka illa cewa na cikin wani abu ne ake gudawa daga hannun marowuci ba ka bada ba aka yi katarin haka ba ka haika bada amma da shi ba ka bada ba kenan wannan shine nazarin da annabi ta kan makuyi bai kawo muku alkhairi mana bai sa a baka abin da kake nema amma a lokaci guda ta abin mamaki da cikin abin shari'a duk da ba a nema kai amma kuma in kai aka baka abin kuma dole zai kai sai ka huta magana kenan shine abin nazar kenan sai yace وعن عقبة بن عامر هنا دي متفق عليه ابن دي قبالة بخاري مسلم تنكار واحد وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين كفارة كن نذر إذن كفارة تترن سوا نمنين يوم yakan yi mutum ya ɗauki addawa ko bakance ya kasa duk da shi ma bakance iri-iri ne ko hawa-hawa ne akwai nazar zan yi nazar a kan abin da nazar kan da saban Allah ne na ɗora ma kai na hina wani abu na ɓanna ko wani abu ne dai wanda ba shari'a ba ta ɗora shi kuma ta ce ba a yi to wannan zarafin da shi ma irin wannan nazarki na saban Allah magana mafi ƙarfi shi ma ba a mai ko da ba a so kai cika shi don ma dama babu shi ba a nazar kan kan saban Allah ana yi ne a kan abin da yake da'a ga Allah inda nazarkin da kai wani abu ne ka ɗora ma kanka na ibada kamar sallah ko azumi ko wani abu daban nan ka dora kanka wannan ana nema ka cika kaka bari amma ka dora ma kanka wani abu wanda yake zai maka wahala wajen badawa misali ka dora ma kanka wata azumi na kullum ko na misali litinin ka kasa ta da litinin ya kai ko don wata ya kai azumi kaza kaga wani abu da dora ma kasawa kai ce wannan ka abu ya maka wahala to irin wannan sai ka yi ƙoƙarin yin kafara ta rantsuwa ka huta gidan ba ɗora maka ba ka ɗora kanka shi zai nan shiga maka cewa kafara kin rantsuwa kafara ce eh kafara kin nazar irin ta rantsuwa ce me kafara kin rantsuwa cikin abu na sunkurani ya kawo imma imma ce da mutum goma ko musu kaya ko 'yan taddabawa فما لم يجد فصيام ثلاث ايام ko shi bambancin sauran kafarori irin na nazar irin na abin azumi irin na kisa ba a kawo magana ciyarwa ita ce ƙarshe amma shi ita kafara ta rantsuwa ciyarwa ce a gaba ita ce a gaba a ce domin idan kana da halin ka ciyar akan kafara rantsuwa ya kai azumi kuma yi ba kafara ba kai kafara ba kana da dama ka ciyar sai kai kaya bai ba da ala da jin rukun cayi famar lamiji da jin rukun magana ciyarwa magana musu kaya magana yantar da bawa ko ita famar lamiji wani bai samu wannan ukun ba zama su sashi ayyam azumin kwana uku kenan an ci abinda yake da maganar zaɓi cikin wancan uku yantar da bawa ciyarwa musu kaya hukun wannan su ne kake tahayir a ciki awa ba ka ce amma da aka zo a ce famalan mai ji can kuna an jirma fita musu a sakin cancin da mutum goma daga ci abincin auki sautin autar da mutum ko duk awa wuce shekawa ba kenan amma da aka zo na ƙarshe ya ce famalan mai ji an baka su kenan in baka samu wani kenan azumi ƙarshe ne kidan ba a bukatar azumi a kafara sai in baka iya wancan idan ka iya kai ci azumi bai ba kaga masaran kafarori ciyarwa ce a baya to kenan kafara kin nazar ma irin abinda ya gabata akan kafara ta rantsuwa haka za ka yi kurin wazar tirmizi fihi imam tirmizi ba wannan ruwa ta musulmi makaranta kafaratu nazar kafaratu kafaratu yamin wannan lafazin ruwa ce ta musulun sai ce wa zara turmizi ke turmizi ya kawo ruwayar kafaratun nazar kafaratu yamin idan lam yusammi shi abin da turmi zai kara kenan idan baka ambaci ba abin kurin zai wani abu na ibada Allah ba kaza ba kudu komai ba to anai kai kafara to wato amma wannan karin na turmi bai danta ba bai da yaram da cewa ya sahu turmi zai yankan tarwaye amma malamai bin da digirwa albani ce iya da rauni kwarai magana cewa sai in baka amince abin bane ba ka kafara kurin kafara ta nazar kafara ta bi sai yace wali abi daud من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من نذر من نذر نذرا لم يسمى فكفارته كفار كفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يطلقه فكفارته كفارة يمين وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفوا abin da yake ruwayar duk da ta ibn abbas an dangana da ya ce marfu'an kenan abin da annabi sallallahu alaihi ya hudu to amma cewa dai bayan bin diddigin maganar hadisi ne mawqufi ya inganta zuwa ga abdullahi bin abbas abin da yake cewa man nazara nazaran lam yusamma fa kafaratu kafaratu yamin wanda ya wani nazar bai ambaci ba abin da ya dora ma kan shi illa cewa an laban kaza zan yi wani abu na ibada bai hudu ba kuma zai to kafara shi kafara ta rantsuwa ce wa man nazaran nazaran wanda ya ɗauki wani addawar zam ce bakance fi ma'asiyatin a cikin sa'a ma Allah ne ya rantsuwa ya dora ma kan shi sai ya je gidan wani boka ko ya je gidan wata ana bayan ɓanna sai ya yi wanda wani abu ne wanda wani yake bada labari wai wani bawan Allah ne yake da dabba ce gare shi abu ne da wani dabba ce gare shi ina ga wani abu ne da ke da alaka wanda ba su sani ba da ke wani a takaice dai duk kai nazar ke tsora ma karka abin da Allah bai tsora maka ba kenan in dai saban Allah ne kuma kurin kaka cika shi kurin nan sai ce shi ne wa nazarin nazarin fi masu wanda ya nun adda wa rikin bakanta wani abu saban Allah kurin ka fara ka fara kenan kakka yi daga ka fara ta rasuwa wa mana nazarin nazarin wanda ya wani bakance daga cikin bakance la ya tubu baka iya cika shi to kafara ka kai maka kafara ta rasuwa duk da ce sanadin hadisin ingantacce ne amma malamai bin diddigin magana sun rinjaya da hadisi ne makufi zuwa ga Abdullah bin Abbas ba a nan sallallahu alaihi ba walil bukhari riwayat bukhari daga hadisin Aisha radiyallahu anha tace man nazara an ya'si Allah fala ya'si duk wanda yayi bakancan saban Allah to kai saba ma Allah كك يا أبو ولمسلم من حديث عمران لا وفاء لنذر في معصيته شيء أروى مسلم حديث عمران بن حسين كينا cewa babu cika adda walkin da yake saban Allah ne to wannan mutum ya doki yayi bakance na saba ma Allah to in bai yin ba shi ma zai kafara sai magana mai kari cewa irin wajen amma malik abuwan imam shafi abin da duka wannan jamhur suna kan cewa ba magana kafara kurin ba kai ba ba ta tun da kai nazar ka yi kafara kuma ka bari a ba magana kafara kurin ka bari kurin bai kulli ba sai suka ce duka bakantar da za a yi abin da yake na saba ma Allah ne a wajen jamhur kurin ba ka yi kuma ba kafara ba ka yi ba ka fara in dai abin saban Allah ne wa an uqbata bin amir qal nazarat ukhti نظرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب muttafaqun alayhi wa lafzu da muslim wannan wasu bin amal ke ba labari nasarar uku mana yar uwarshi ta yi addawar kamar aka ce bakance ta dora makanta an tamshi da batul hafiya za ta tahi ka'aba a kafa ba ta hawan komi tun daga za ta kuma sai ta tahi ka'aba a kafa za ta to haka ta dora makanta bakance ne ta yi sai ce fa amarata ni an astafti na razara ya tambaye an wa tambaye maka yana wa fita fatawa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam mai manzon Allah ya ce da abinda ta yi niyya za ta tahi ka'aba hafiyata babu takalmi a cikin ta ba kawo ba kawo ma ba ta kalmi aka ɗauka an ce a kawo kamar a kawo ba ta kalmi shi ne ta aka ta niyya gurin a kawo ma ba ta kalmi a kawo maka aiki ne kuma kawo ma ba ta kalmi aka ta niyya ce gurin haka ta ɗora makanta ya ce fastaftatu kuma na tambayi masana da rama ga abin da irwa za ta yi niyya annabi sai mata da tamshi ta tahi ka'abar ta kata wasa kuma waltar ka bata hau dabba kenan ta ta hau abin hawa ma ba ma magana ba takalmin ta hau dabba ma ta ba magana kenan a ce ba ta wasa ba amma ta yi abu kwarai haka ana wani abu nazarin na kamar za ya ka ta yi kawa ba ta rata makanta ba da ne wasa ke da a ce ba da ba ce ba aikin manzan ba na aikin mai bane ba me ya ka ta yi kawa ka ta yi ba takalmi ba wani abu ya ce a nani wani ahmad wani arba faƙal inna allah ta'ala la ya sanu bi shaƙa ya kutuka shai'a murha faltaktamir wani tarkab wani tasu ta su ta'ayya ya ce allah mai girma da buwaya ba abin da zai da wahala ya ruwaka ya zai da wahala wahala ta yi kin Allah bai buƙatar wahala in waka kurin ka mata ka ce mata ta yi ta libe jikinta kurin ta hau abin hawanta waltar sun ta yi azumin kwana uku ta yi azumin kwana uku kenan kambacin wancan abin da ta yi niyya ta yi duk da shi haka ne abin da ya kagura kenan ganin wani abin tsoron makanta wanda yake ba saba Allah bane ba ma faɗura mata ba Allah bai bukatar shi ba ta tahiyya ba ta kalmi zaɓa Allah ne ko ba kanta ba amma na wahala ce don haka a gari ko tahiyya wani lokaci a nan sada salama ma ce ya daga cikin ma sunna wata ran kai tahiyya ba ta kalmi ya daga cikin sunna kai wata ran kai tahiyya ba ta kalmi matan sai sai mai kawo kace gona buta ne lokaci lokacin lokacin lokacin abin lokacin abin ɗaliban lokacin abin da aka yi ɗaliban na pakistan malla umar iya tiya ba takalmi suka ce su fi ne takalma ba a kawo gaba daya shekaru abu ne daga cikin sunna wata ran ka yi tiya ba takalmi na ga akwai hadisi cikin adab mufar na imam bukhari wanda kuma bangaren ya inganta wani cikin sahabbai wanda ya samu labarin wata ruwaya wajen wani sahabi wajen jabir bin abdullah lokacin jabir yana masar shi kuma tun daga nan mutum ya tashi wajen ta wata guda yi da ya je sallama aka ce waye ya ce jabir ne wani jabir aka ce bin abdullahi bin abdullahi shi sa shi jabir gani ta hiya ya ta iske wata samu unis ya ce waye ya kowa aka ce jabir wani jabir bin abdullahi bin abdullahi a takace dai wannan sahabin shi ne ke cewa daga shi aka yi ta ba takalmi a kawai haka annabi ya mulka umarni wata ran mulka ta ya kawai ba takalmi haka annabi ya mulka umarni watar maka ta kawo ba ta kai shi ma sunna ne ta kenan tahiyya to umma bai mutuke wajen mai imani da sunna ce shi ko wannan wata fa'ida ce mun san annabi sallallahu alaihi wasallam baya umarni da wani abu da kyau abu da yawa an aka bi sunna sai kaga abin daga baya an gano fa'idar shi to amma nan me masala ake samu wani lokaci akwai abu da yawa na addini wasu sai suka neman wai akwai an nemo dalili ko babu shi ai da ake kaza sai an nemo dalili a mu kurin mun imani ai kuma na bincike mai bincike ya gano wata fa'ida daban wannan bincike ne haka haka da yawa sun ka bayani da yawa ba ka saka dai ba iya da fa'ida da yawa ta iya saman ƙasa ba ta karmi abu da yawa da ta bincika ba ka saka dai ba wannan kwanu ba sama kuka kilo na zai tambaya ta yawai ta hiyar mai tsawon ko gada ta lafi zai ba shi da ce ta hiyar ba ta karmi kurin wanda kuma tsawon ta hiyar tsawon ta yawan ta alawa alawa يجي وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقديه فقال اقديها عنها متفق عليه بعد بن سامت يا مزالة تنبيه صلى الله عليه وسلم أكن وانا الدول دا وشي معناه يكي كان بابش ta mutu bata biya ba ya ce ikaziya anha karama mata tana ake maganar halittin wa mutum azumi na addawal da abin da misali naka babanka babanka wani naka kusa ya ɗoka wanda ba Allah ɗora mashi ba nazar to ba shi ne a kanka a kan mamacin wannan kana iya biya mashi wanda yake saɓani na malamai na cewa azumi azumi duk bincike da aka yi mahi gaskiyar amma hujja dinin annabi ya ce a rama azumi da aka bincika wanda kan ci samun nabi na salim da ali hassan alhalabi bincike ya ba da cewa azumi ne na nazar na bakanci shi ne ake cewa kenan ko mutum ya mutu sai an rama mushi wanda ya yi wajibi su rama mushi na nazar waliyan shi an ce wani mana waliya ce ba dai da ga ma'ayinka ne babanka ne babanka ce haƙƙi ne akan ka biya ma an ce irin wannan nazar ba sai da ba ko ba wani ma akan nazar ne yana iya maka na kusanci abin da ka ɗora ma kanka Allah bai ɗora maka ba amma azumi na farilla na ramadan wannan bai daga cikin abin da aka ɗora ma a wawon duk da cewa an san aikin da ɗaya yi allah ya gama aikin da da ma'aihi amma nassin bai zo ba akan azumin na ramadan zai wasu da yawa azumin ramadan mutane kan ɗora a shiga saɓani kan shi mafi yawa za ga mara lahiya ya yi jiya ya mutu ko cikin azumi ko bayan sallah ta ga magana azumin shi magano azumin mara lahiya wanda ba shi da lahiya azumi ya zo ko ya mutu a cikin ramadan ko bayan ramadan bai warke ba ya samu lokacin ramuwa to wani azumin shi ma bai haushi ba da rama shi azumin wanda ya bai lahiya azumi ya zo ya huce bai warke ba kan wannan cuta ko cikin ramadan ko ta ramadan shi kashi mara lahiyar azumin bai haushi ba balle wani zai rama shi inda ake sabanin a azumi ne a kan shi iya nan iya jalil toga zai rama mai rama ba haya mutu irin shi ne ake saɓanin an rama ramadan ko yin nazar amma azumin da ake shi lahiya ba a warke ba aka mutu da bai haushe ba ba magana rama wani makan shi shi ma shi ma bai haushe ba balle ka rama mashi sai ya ce wa an sabit bin dahak radiyallahu anhu qala نذر رجل على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانا فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل فقال هل كان فيها وثن يعبد قال لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم فقال لا فقال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود الطبراني ولفظ له وهو سيد سنة حديث ده قلت لك كله abin da yake ruwaya wani mutum manzala yana rayu sallallahu alaihi wasallam yawa ya doki bakance bakancen me doka anin harbi iblan bi buwana sai ya je buwana ya yanka raƙumi a wannan wurin abuwana ba ta wuri ne can kusan maruz kusan maliya za mu ci kenan yammacin makka za mu ce wurin sananne an san wurin sai ya zuwa wajen ya zo wajen salama ya rasulullah kenan ga abin da na ɗauka ma kaina zan yanka raƙumi a wuri kaza sai annabi mai tambaya fa hal kana fiya wasan yu'bad a wannan buwana akwai gumki da suke bautawa ko ba kyauta ba wurin akwai wani gumki da ake bautawa a wurin yace la fa hal kana fiya idun min ayadim akwai wani idi da ake wata sallah da suke taron sallarsa da suke ko ba gumki a wurin suna wani taro da suke na annabi yau da kullun a wurin yace la yace aufi bi nazari ka cika addawalikinka ka cika mana ka yanka a wurin mataka babu wani gumki babu ta al'ada ta wani daban kurin kayan ne da kuma je ka cika hanka ya ce fa'inau lawafa da nazarin fi masu tala abinda sai mai tambayin domin ba a cika adda walkin da aka yi cikin saɓan Allah wallafi ka ta'adara mu duk abin da aka yi na yanke adda walkin na yanke zumunta ka gani akan tara kenan daman babu shi don ta lawafa ba a cika shi kuma da ba magana kafara kan shi tunda ba abin girki bane ba a ruwa ba saban Allah za ka yi ko kai ka ɗauki kan alkawari ba ka rusa gidan wani ka ga nan gidan munta ne ba ka ce ka ɗora ma kan alkawari ba ka rusa gidan su wani wannan shi ma ba addawal bane ba wala fi ma la mulku bin adam ku gudun ce na ɗora ma kaina Allah zan ɗauki mota wani in bada kuran ko injin wani zan ɗora ya bada fi sabilillah to kan gani ka shirme da maka hankali ya kaɗa gaba mutane ka dama shirme ka kulla da kuma mace kun kayo kun kayo mace kayo magana banza ne kuma kuma magana banza ce kai don shirme ne ba kayan ka bane ba ba ka zo baka ce kuma ka bada irin masu awa sai rantsuwa ko a ce wannan ko ka shiga ko ka hau abin ka ce akan qur'ani a su ko ka bashi barin gina kan qur'ani ko ka shiga kan qur'ani to gidan ka ne haka abu da ya zo ana mutum mallaka kan shi gano ko ka za mutum shirme ne man kai ma kai ya ce ko ka ko da kai haka da abin da yake mulkin mutum ne ko kai magana kan shi ko kai rantsuwa kan shi ko kai nazar kan shi ba naka bane ba baka da aiki akan magana kan shi ko kai gurin shirme ne kai sai wannan ruwa da ta tabbata kan haka kenan duk abin da aka yi mutum bai mallaka ba bai da damar addawar kan ko kayi ba a cika shi babu shi وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أسلي في بيت المقدس فقال سلها هنا فسأله فقال سلها هنا فسأله فقال فشأنك إذا رواه أحمد وأبو داود وساول الحكيم jabir bin abdullahi ke bada labarin cewa wani mutum ya zo a ranar bude maka ya ce ya manzan Allah inni na zartu ni na dora ma kaina wani bakance in fataha Allah wa alayka makkata an usalli fi baitul maqdis na dora ma kaina bakance in har Allah bude yanku makka zan je baitul maqdis in sallah dan godiya ga Allah wanda da ce mashi sallaha wana kai sallaha ana ba ya kaji can ba ya rasulullah ni ga abin da ɗauka makana ya ce sallaha wana kai sallaha ana ya sa ka tabi annabi ta kuma kai ka sani kuma kai ka sani kuma nan maka take nan kai ka san ba an doke maka can ka ɗora wani a ce menene dalilin na ce sallaha ana domin baitul maqdis kasa yake da baitul haram kin an fadalarci nan yayi kenan ka yi aiki da mafi fadala a kan wancan don wani wurin kuku ne ka yi aiki da zuwa aka shara'anta a je a yi bulaguro don su to amma san darajar farko masjidin haram shi ne ƙololuwar daraja sai masjidin madina annabawi kenan to kan masjidin a ƙasa abinda yake nasi tabbatacce masallacin makka sallah guda tana daidai da sallah dubu ɗari ta garin sallar madina sallah dubu ce da ta garin baitul maqdis ruwa da ta shahara sallah 200 amma abin da ya inganci sallah 250 ne kamar da wannan ya bayani ya tattar magana cikin cikin tamamul minna albajin mulla ruwaye ba ta so isnadin ta yake da kyau sallah 250 ce akan ta garin to kaga an gama ta dubu ma 250 balle dubu 100 kai mai wanga je wancan wurin kai anan shine ce duk duniya ba inda aka shar'anta a je wani wuri don wurin sai wani wuri duk duniya ba inda aka shar'anta aka kaje bulaguro ta kanas kuma ne hana mai la tashuddu rihal illa ila sajid gina kanku kanku su ma'ana kanku kullu sirji ma'ana kanku bulaguran zuwa wani wuri don wurin sai wannan wurin in dai dan ibada ne da neman lada annabi hanawa ya kaje wani gari don iya masallacin wani ko balle magana kabari da suke zuwa na kabarin waliye da suke su ambatawa masu nan waliye ko ina ne dai ko wali ne ko ma wani annabi ne ko wani annabi ne ba a wani kabar annabawa a cikin a cikin Palestine ko haramu ne kai bulaguro dan kabarin wani annabi cikin annabawan Allah a duk inda yake na Madina kanshi wannan shine mas'alar da shugabin taimiyya yayin magana kanta sai yan adawa suka ce yana ma aji ziyarar kabari a je Madina gaba daya shi ya maganar Madina abinda aka shar'anta shar'anta zuwa dan masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma in ka je ziyarar kabari taba'anci bi domin an shar'anta ziyarar kabari ko ne ba akwai ziyarar masu yana maziyarar kabarin na makasar kaciya yana maziyarar kabarin manzana ibn taimiyya yana ba hana bai maganar da manzana wadi bulaguro ne ba a yi don hana ba addu'a yi alamun na lafi a kabarin idan yi ubar lafi a kabarin idan wata ruwa ka annabi ya hana ma aza zuwa bulaguron don kabarin su amma maganar kaje don masallaci su wani masallaci salama maganar shi kame salati akwai sai ma ka ina dalaka ka zuba lantocin haji kada ka gada manzo Allah kan jama'a gada manzo Allah ka suna yi wa Rasulullah wani ya gaida ka wani ya kamar sallama suna haka suka suna yi wasu suna ga annabi wani ya gaida ka shine Albani rahimahullah yana hanyar Makka yana hanyar Madina sai wani irin sojina masu tsaron hanya wajen masu control sun bincike shi sai isa mun sallama ka ga nan sallama ya ce ka hayin je mata ka ci da ka isa mun shi ka hayin je mata ce ya ce annabi ya rama malakul annabi akwai malakul musamman duk da kai musallama za ka yi mishi ya ce kayan je zai ta kai bayan kai baka wace kai mai daga nan kayan je ma shi ta ka tashi ce zai bukata ya kai musallama duk inda kai mai ana isan mai ita ina ga cikin jikokin shi hasan ne ko cikin jikokin shi isko wani a kabarin annabi sallama iya kai annabi sallama yawa sallama da zai ce a ita bawan Allah da wanda yake nan da wanda yake Andalus Spain tilidin suke da kai nan ba ji ba ji kai mai kai mai aiki sai da kai da kake da rike azuri a rike mai duk ɗaya ne jika annabi ne ga usaini ne ga cikin jami'in da ya ga yawa annabi yawa annabi magana wai ya ga ya rasulullah a takaice dai kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ana zuwa masallacin Madina da zuwa ziyarar masallaci kuma an gaje gaje kabari ka sallama ba da ibn ba gaje kabarin manzon Allah na Abu Bakar da Umar kuma gaje baki ma duk wannan ba na matsala bace ba amma abin da ake magana kai bi da gurin musamman kula sun ji wasu na kawo masu masjid ko ba masjid ko ba shi shi ma ta ba da kama a gari ne a can ka ta unguwa ba kamata unguwa ta Madina ba bala ba kamar daga da makaran ko daga Nijar zan ka ta Quba Quba tana da fadala nan sai da ce duk wanda ya je Quba ya salla iya ladan ladan Umra a Quba ta Madina sallacin Quba kan ladan Umra da Nijar wannan ya tabbata kan haka shi ne nan zamu shiga magana insha Allah nan yanzu da kenan annabi ya ga mishi kai sallaka anan ba kai can ba kuma dai maza ce kuma kai ka sani kuma wa ana abi sayyid al-khudri radiyallahu ta'ala an an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala la tushaddu ar-rihal illa ila thalath masajid masjid al-haram ومسجد الأقصى ومسجد هذا متفق عليه واللفظ للبخاري abin da rukunin da kimanin labarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tushaddu rihal ar-rihal ar-rihal ar-rihal ga masjidi kiran kan ku dan masardina sirdi kuma kiran ta balagoro ga ku dora ku dora sirdi na rakumi kenan shirin balagoro illa illa sakat masajid sai wannan masallatai guda uku can ne kadai za a iya yin bulaguro na musamman don su shi ne salatai guda uku ce masajil haram masallacin makka da masajil akasa na kudus da masajidi haza da wannan masallaci na nan kaɗai za a iya zuwa a samu wannan fadala da Allah ke ba wanda yake so zai garin ɗan uwa duk da nan fadala ga wani a garin makka ɗan makka ne ya ce mashi a shekara goma buje masallaci ba a shekara goma Allah wani sama da aka ce buje masallaci ba duk da wasu malamai suna ɗan kawo mai maganar saɓanin cewa ai a makka masajin haram da ake cewa ana iya ɗaukan masallacin duka cikin haramin makka wannan shi ke ba su kowa ta wannan duk da wasu kuren gaskiyar magana masajin haram a zahirin nasi karara duk ta wili na cewa ko ko ina yayi kamar daga usulmin ya yi abu na musamman kan wani magana ce gaskiyar magana ba ta wili ba ko a ce masajin haram kowa sai inda yake shi ne kowa san guda ne duniya wannan ta wajen harami gaba ta ce dole duk tawilin mutane da wanganin mutane gaskiya zahiri wannan shi ne kuran inda dama ka je eh kuran ba dama wani kuma da amma da gaskiyar magana inda dama mutum ya je can ya yi cikakken fadala gaskiyar magana sallah dubu ɗari ɗaya ba duka ba ta wuni ba sallah guda kai a can magariba ko isha ɗaya kai a garin ku sai ka sallah dubu ɗari shekara nawa shekara nawa تمام ده موجود تمام ده a a kada ta wuni guda ko eh sallar wuni haka haka ne sallar wuni guda ba an ka sallar ta wuni guda sallar 100 sallar sallar shekara nawa sallar nawa shekara 100 ka san haka kan ka zama kan kan kan ko shekara sai aka yi gidan gaba ka kanka kanka baka shekarun shi baka iya ba to wannan wai ana maganar sallar wuji guda ma kana ko me yana Allah ne mai fadala ke ba mai so kace ba ba ya ba wai Allah ne sai Allah fadala ce Allah ke ba wanda yake so zo ne ya girma bai zuwa wani iya girma bai zuwa iya girma ruwan shi kuji tan ya kam kuna wala ne ma gurin eh to kaga nan Madina duka Madina dubu ce Madina sai sanan Madina ta kuma dubu ce ta garin wannan shi ne matsala al'azai suka shiga wani rudu wani abu bai tabbata ba ta ce ai a madina so ake a yi sallah a wata fadada kawai sallah arba'in madina sallah arba'in ke sallah kwan takwas kenan alhazan da ta yanzu abin ma baiwa abin tsarin haji ta ce ya gafa takwas a madina a yi ta rigima da kamfanna to na ɗaya ruwayar ba ta inganta ba ta kawo fadar sallah arba'in to Allah zai kai sallah ta madin dubu ce ta garin baka dubu ɗari ce ka zai ka zo ka nake ka a makka in sai kana ɗan uwa saudiya ka yi kwanaki mai yawa a makka ya gari ba ka yi da kwanaki da makka ya ka yi ta a madina kenan madina ka je ka je ka kare amma fadalan makka ta ta madina kaka ce ka zama wai sai ka kwanaki da yawa wasu kwanaki kaza a madina a sallan makka ta ilada a kasar madina da limci ɗari ita madina dubu ce ta garin ita kuma makka dubu ɗari ne ya ta limka ta madina da ɗari in ka gama fadin ladan ne kenan ka zo makka je mutum ka ziyara ka in ka neman ladan kun ka zo mutum ka zo makka sai wa an umar قال قلت يا رسول الله إني نظرت في الجاهلية الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال أوفي بنذرك متفق عليه وزاد البخاري رواية فأتكف ليلة umar ki ba labarin cewa na zo na ciyar su ya manzo Allah ni na wani nazar a cikin jahili jahili tun farko kafin musulunci ta jahiliya ya dora ma kanshi zai yi ta kafi na dare guda a masajid al-haram yanzu kuma musulunci ya zo bai yi ba ya iya yi a ya ce mishi aufi bi nazarin ka cika bakancanka annabi ce mishi da ya gaya mishi gidan ziyarar umarni ya tun akwai dama ba a ta kafa da ya je ita kafin dare guda ƙarƙashin wannan mulkanci wannan littafin tauhid ahkam ka magana cewa masu kawo sharadin itikafi he da azumi yace ba wata madogara qur'ani ko sunna ko ijma'i ingantacce da magana wasu magabata amma babu inda mai sharadda a ce sharadi ne itikafi he da azumi lamazan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi itikafi a cikin azumi amma wa a ce itikafi he da azumi a wannan shi ne matukata cikin madogararsu kaga nan aisha an ta azumi da dare shi dare ne ma ya ce dare ne ce ko zai ta kafin kuma ya je ta kafin dare guda kaga inda har da azumi an ce a yi da dare guda da haka yi ta kafi kana iya yin na dare kana iya yin na kwana kana iya na kwana nawa da azumi ba azumi kana ta kafi kun lazimta na masallaci da ibada illa abu na sananne yi da azumin shine ya yi lada tabbas amma ba sharadi ba ne in wanda yake wakana ya karin mutum ya san ibada ya san lada ya kafi iya da misalin masu irsar ko cuta ta sukari ko ta alsa suke ta abu da nan bai lahiya ya ci a ba kai ba saboda yadda nazar yadda azumi ka ka sai kullum shari'a ta ka mata ka banka ka ka bamci duk abin da shari'a ba ta dora ba ka ka dora shi ka yanzu dora wancan sharadin yadda azumi kaga yanzu wani yana so ya yi azumin amma bai iyawa saboda an ce yadda azumi shi ko bai lahiya bai lahiya mai hana shi yin azumi kake nan hana shi to amma da ba dora ba kidan kabar kofa a bude illa kabar ta a bude koran wanda ya samu dama da azumi yaki tabbas amma ko ba azumi wanda ya niyya lazim ta balle Allah kai ka masjidil haram dan can ne babu ba sabaje kanshi ko makka ko madina kana iya yin itikafin da ka iya ko dare guda baka hoto ba ko ka yi kwana ɗaya baka hoto ba ko kwana nawa shi dai kuma da sunan itikafi kana da dama irin masu aikin haji kana da dama ka yi itikafin da za ka iya kuma itikafi sunan shi don a can babu saɓani itikafi ina yi saɓani a garinku ne ana iya a nan ba iya a nan juma amma na madina na makka tabbas ne kuma itikafi kai kana za ku ga zama na kurin ka yi ta kwanakin da kai a cikin harami ko a na makka ko a na madina kurin kana masallaci tunda ka hoto ka ci abinci gaban da komi komi akwai ga abinci a gehe idan ana zuwa ta abinci da ruwa ta kama ba ana zuwa ban daki ba ko ai ta kafin wancan kenan ka je ka biya bukata ka dawo ka je ka ci abinci ka dawo ka kenan kana da dama ka yi ta kafi Allah kai ka maka ko Madina kun ba wani matsala kuma ya daidai da sunna bai saba sunna ba shine magana kuma sai kitabul qada nan kuma za mu shiga kitab da yake da alaƙa da alƙada ƙada abinda shi kina ce shari'a yin zartar da shari'a ta alƙali alƙudar wani alƙalai aikin da alƙali ke yi shi bambancin alƙali da mai fatawa daban ne shi mai fatawa kurin zai gaya maka hukumcin kurin yaƙi ko ma ya gaya maka ma saɓanin wanda ya ce kaza wanda ya ce wanda ya ce kaza amma shi da abin da ya sauransu amma shi da alƙali kurin ka tambaye hukuncin kayan zina ka sha giya ko kai ƙazafi ka kaza kurin zai zartar ma da hukuncin shari'a a kan kurin shi na alƙali shi zartar da abin da yake kan shari'a zai maka in akan wani ra'ayi yake bai ce maka kaza kaza kaza kaza a alƙali bai kaza ita ba ta wani hukunce to ce zai bai shi gari kullum abin da ya gaya mai irin jaye abin da kullum da alƙalai suna bin tsarin tsari na guda bai wa wani shara guda alƙali ya zo ya ba wani hukunci kaza ya ce wani hukunci kaza ba ba shara kan dole shara a zaɓi guda wanne ne ya kariya a shi zai mai ake shara ba za a shari'a a wa mutum daban-daban abu amma shi ne fatawa ya ba mutum ya baka kowa a buɗe wani ma zai kyale ka ce kaza wani mutum ma rinjaye wani hukunci shi ne a gani na kaza ne amma shi alƙali da zartarwa yake zartarwa yake shine hadarin alƙalanci zai zartar da dokar Allah a kanka kuma yayi ne da sunan haka Allah ce shine hadarin shi da wani ƙalin zartar da doka yayi da kamar yace Allah ne ce ayi kaga akwai kaga matsala kaga shi ake ce hadari ne ake hadari to nan shine ce kitabul alqada kenan kitabun zai kama ganin kan wannan masalolin sai an buraidata radiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة رجل عرف الحق فقذا به في الجنة ورجل عرف الحق فلم يقد به وجار في الحكم فهو في النار ورجل لم يعرف الحق فقدير الناس على جهل فهو في النار آه راهو الأربعة وأصحاب الحاكم مدير رواية تتبتع آه buraida ke bada labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alqudratu thalatha alqalai uku ne sanani fi nar alqali biyu yan wuta ne wa wahid fi aljanna dai ne kala guda ne a aljanna wanne ne me aka ce dan aljanna yace rajulun arafa alhaq faqada bihi mutumin da ya san gaskiyar kenan ya san shari'ar kuma ya yi aiki da hukuncin shari'a a yadda yake ba tare ba da ya ji wani abu ya ke san zuciya ya yi daidai da hukuncin Allah wannan ɗan aljanna ne kaga hada hada hada fadala irin iya kada wa rajulun arafa alhaq shi kuma wannan ya san gaskiyar sarai amma falam yaqdi bi bai yi hukunci da gaskiyar wa jara fil hukum ya yi hukumcin zalunci ya yi hukumcin ƙarya na banza don san zuciya shi wannan hofin nara wannan ɗan wuta ne shi ne shi wani ɗan wuta ne wanda ya san gaske da ya ke gaba ɗan wuta ne wa rajulun lamin arfin haƙ da shi kuma na asali daman bai san ba gaske da sai shara ba kurin bige-bige ne ɗan ɗan gado akwai su matsala mu ana yan uwa an doki alƙalanci akan gado da ai dama dama gadon ma da ɗin da ake nan mai da dama gado aka mahi yawa in musa ɗan alƙali ne iyawa ya sha shi abinda baban shi ke yi ko sabo ne an wa wanda kaza wani iya rikewa wanda dama dama iya ji abinda aka yi ma abinda ya rike ko kaɗan ne ma to yanzu abin ya koma kasuwanci kurin mutum iya je gidan sarakuna ya gaisuwa kurin a bashi alƙalanci kurin shi kan jaraba kurin Allah ba zai abin ya zama gama haka su kurin kurin mutum wala wani bai ne wani katu ko ɗaya da shari'a walla kurin rawanin ne alƙalanci walla rawanin kurin suka san alƙalanci walla ba da wani ilimi na shari'a ko ɗaya kurin da kasa ana ana sa kurin mutum kurin kurin sarki ce kaza kurin shi ke da alƙali ne kamar sarauta zai zo yanka abin da ya ga dama ya raba gado don zalimci ya raba gado ya raba kashe arme ya bata arme ya ce arme ya ce bi ba kuma na duk bugi bugi ne ya kana ji bugi bugi ne ya kana shawaran su wallahi wannan suke wala suna nan wannan suke wala wannan suke wani suna fanna garin suna na garin dewa ba su gada ba kuma ba su yi ba banda ma nan gadan ana abubuwan ya dan doka ya ɗaya da ya ji wannan abin wallahi ya da fitina iya fitina cikin al'umma ne da yawa wallahi kuna abin ya koma kamar wani sarauta kuna kuna je halitta ya kashe arme wallahi akwai mazaje kamar an ana zuwa wani wani shari'a je a to alƙali ka da nake abin zakka karam da haka ka kawo ka je ka yi gyaran shuguda ga nake sawa mutumin na kashi wallahi masu abin sai ga suka abin sai ga maka za ka shiga gamsu ka ba su kuɗi ga nake sawa shari'a to kuma sai ka ƙara mutum da kaga karawa an shi da komi an shi da komi kayan ka zo kuma daga dukkan jihar korin kun shiga ta kace zalunci shi ne wasu aka ma wasu haka nan suna da yawa sun suka shiga mota sai da suka suka duro suka har tafkar su alƙali da gudu suke da kan wallahi da gudu shawa tsere wallahi sai da jaka dogare suka tsare wurin kashi kurum kun ban da kun ban da ba su kun ba zan kada maka yashi bai karan su ya san abin da ya zalunci ba gaskiya bane ba ya san shari'a banza ce duk da suna sata buke tsere wani amma bai yi ƙarar saboda bai yi dama ya san ƙarya ce suna nan wannan suna nan su jami'an kama abin da kuna baka rauni a baka shari'a kuna baka al'adama rauni wakil alƙali ne a banza ka halaka da kanka a banza ka halaka da kanka wani abin a fuska shi gaskiya abin wallahi sai ka ji abin da ke na ɓannawa da wajen mata arni ko wajen wasu bugun shari'a kuma mutum ya ce ba shi kuɗi ya ce ka zaga zaga kuma a ji a yi bayan da ka iya kuma kuma ya ɗaurin gindi tun da yi shi aka yi za ka sai ƙarar tun da ya je ya yi kawai a wurin amma saudiya tana kan masu su gaskiya yawon ya kan masu su gaskiya haɗari ne wanda a taƙaice ka ce kenan warin jirun lam yi arifin haƙa shi wannan bai san madama gaskiya da wani gona na bige bige gona amma kuma fakadirin nasu ya je wa mutane shari'a kwanan da abin da bai daɗi ya ce wazirin nasu ala jihadi ya yi musu shara a kan jahilci rofin na wannan wutan wannan waya je wani wuri an raba gado to yi da alaƙa da aka raba gado ya raba gado ya ƙari ya ce zinan ce a ba an tura yaran waye kun yi harka maka yi shi ya san ya san shara ba ka bari aka raba kuma gado ya raba wannan gado ya raba a kan shirme waɗannan yanzu gida ga suke sana sa ɓanda a cikin gari to da yanzu ana ba mu labarin alƙalai guda uku biyu 'yan wuta ɗaya ɗan aljanna 'yan wuta da wanda ya san gaskiya kuma bai aiki da gaskiya ba ya san zuciya shi ɗan wuta ne to daman bai san gaskiya bai san shari'a ba kuma zo shari'a to wanda ɗan wuta ne ɗan aljanna kurin wanda ya san gaskiya kuma ya yi hukunci da gaskiya shi na aljanna على كم تتسمى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته